الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata sha uku ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da tara ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin gabatar wanda fadilati sheikh ubaid bin abdullah al-jabiri yake mana dangane da abin da ya shafi ɗungurungun ɗin abin da wannan littafi ya kunsa wannan tafarki na salafiyanci ba kamar tafarkin sufanci ba ne da yanzu za ka tsaya gaban shehi kawai ce ma ungu daga hannunka cafe tafi yi ta yi ba haka ba ne wancan ba addini ba ne wannan kuwa tsarin da annabi ya gudanar da addinin ne ake gaya maka to shi ko bayan da za a yi shi da ka bayan da za a yi shi da jahilci kuma ba a yin shi da gado da an ga ana yi da kuma an saba dole ne ka zauna a karantar da kai ya annabi ya zo da addinin shi ya sa ma addinin musulunci yake da taken ikara ka yi karatu kuma a cikin shi in an tafi kaɗan sai alkur'ani ya ce ma annabi wa ƙon rabbi zidini ilma to duk harkar da za ka yi a cikin wannan addini na musulunci in dai babu ilimi a ciki to ta ɓargaza ko zai biyo baya ana gane wannan da kyau ko ta wannan tafarki na yadda annabi da sahabbai suka gudanar da addinin da allah maɗaukin sarki ke so kuma allah ya ga yadda suka yi addinin ya ce addinin ya yi to ana son ka yi shi ne a bisa tsarin da annabin ya tsara da sahabbai a bisa hasken alkur'ani da sunna in ka yi a bisa na ga ana yi ko mun saba ko mu ne masu bajin tafiyan to ka bata an gano wannan da kyau ko kenan wanda yake dauke da wannan tafarkin ko da ko bai ji ya kulla kanshi a wata bukka ba an fahimci wannan da kyau ko ko da ko bai sanya ma kanshi wani suna ba ko da ko bai danganta kanshi zuwa ga kabila ba ko da ko ba a gari kaza yake ba inda yana kan wannan tafarki a bisa wannan tsari na ilimi to shine dan salafiya domin kun salafiyan alal jada ka zama salafiya akan saiti akan hanya ka zan dan wasatiyya ka zan dan firqatin najiya in kai haka to ka kama hanya dodar da izinin Allah ba inda za ta zame da kai sai gidan tsira Allah ka sa muna ciki malai ce fakana hazal kitab walillahi alhamdu wal minna wannan littafi na kun salafiyan alal jada ya zama cikin godiya ga Allah madaukin sarki da bai wanda ya ma marubucin littafin a karan farko da kuma wannan al'umma a karo na biyu kawiyyan madmun duk abin da littafin ya kunsa a cikin shi to abu ne mai ƙarfi abu ne mai tabbas abu ne amintacce nagartaccen da kowa ya ji ya gani zai amince zai yarda da shi kun gano wannan da kyau ko littafin ya kunshi ayoyin alkur'ani ayoyin da qat'iyyu dilala ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda waɗannan hadisai qat'iyyu me subuti qat'iyyu addilala kai tsaye abin da suke nunawa ba wai sai an shiga lungu za a ciro ba sannan sun inganta kamar hasken rana ke sa mala ya ce ƙawiyyar madumon abin da littafin ya kunsa abu ne mai ƙarfi wafiyal muhtawa kuma abin da littafin ya kunsa duk gaban da aka zo to ana zuwa maka da bayanan da yake gama ko'ina littafin wafi ne ya gamsar ya kosar sannan ya natsar ina fatan mun gane ba wai ana karatun sai an cito dubo kaza ƙarin bayanin na can ba duk a ciki yake an fahimta tayyib mala yace muhaqqiqan insha Allah ma tawakhahu fihi katibuhu mala yace wanda ya rubuta wannan littafin duk abin da ya rubuta a ciki sai da ya biye ta hakikin kayan shi ba wani abin da ya zama za a baka a matsayin kantafi masomin asara inji masu iya magana ko sai da mala ya zama muhaqqiqan yayi tahqiqi ma tawakhahu fihi duk abin da ya kinsa a cikin wannan littafin waye wannan haƙaƙa abin da ke cikin littafin sai ce katibuhu marubucin littafin ne ba mu ne masu shimfiɗa da sharan fage ba shi yan kayan shi Allah ya saka mashi da alkhairi mali ce wallaha as'alu Allah kaɗai nake roƙo ina roƙon Allah li a karan kaina walil akhi abdussalam da kuma ɗan uwa abdulsalam ɗan salim as-suhaimi wali jami'il musulmin kuma ina yin wannan addu'a ga ɗaukacin musulmi baki ɗaya ashe ni da ke dimmin shiga nema da yake roƙon mana yana roƙon mana al-ikhlas ya zama duk abin da za mu yi muna yi ne domin Allah fil aqwal cikin maganganun da za mu faɗa ya zama maganganu ne muke faɗi don Allah wal a'mal da kuma ayyukan da zamu zo muna aikatawa na gabbai ya zama ayyukan nan muna yi ne domin Allah da neman yardan shi wasayra ala hadi salafus salih sannan muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa mu gudanu mu tafi a bisa shiriyan magabata na ƙwarai minat tamassuki bil kitabi was sunna irin yadda magabata na kware suka rungume suka rike suka kankame alkur'ani da sunna Allah madaukin sarki ya sa mu ma mazan haka wa an yuriyana alhaqqa haqqan wa yarzuquna tibaa kuma muna roƙon Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya a duk inda take kuma a kowane baki za ta fito ya azarta mu ansanta da amincewa da ita da aiki da ita wa an yuriyanal batila batilan sannan Allah ya nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya komin yawanta komin kwalliyanta kowa ya zo da ita ko namu ne da muke tare da shi mun amince da shi Allah ka nuna mana ƙaryan nan a matsayinta na ƙarya wa yarzuqu najtinaba ya azarta mu ne santanta wala yaj'aluhu multabisan alaina kar Allah ya sa ƙarya ta rikide mana mu ɗauka gaskiya ne mu ɗauke ta fanadilla sai a waye gari mun ɓata mu ɓatar mu lalace kuma mu lalatar kar Allah ya sa mu zan haka inna rabbi ala siratul mustaqim lalle ubangiji na shine wanda yake kan hanya madaidaiciya mai shiryar da bayi zuwa ga hanya madaidaiciya ka sa muna daga cikin bayin da zaka shiryar da mu hanyanka madaidaiciya ya rabbul izzati wal jalal wa ibadihi ra'ufur rahim wa bi ibadihi sannan dangane da bayin shi kuma ra'ufun Allah mai rangwame ne rahimun Allah mai jin kai ne Allah ka rangwanta mana Allah ka sauwaka ka tausasa mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi muhammad wa ala alihi tsira da amincin ne ya tabbata ga iyalan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi ajma'i na baki daya malam ba dan shi'a bane ba ba khawarije bane ba nasibi bane kuma nawasib sun ware wasu sun ware ahlal bait cikin sahabbai suka zage su shi'a suka ware sahabbai suka tsine musu suka ɗibo su suka ce nasu ne su kuma khawari suka kafarta wasu suka kashe wasu waɗannan dubbatattu ne ahlu sunna sune wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sahabbai namu ne su duka ahlul baiti namu ne su duka dan ahlus sunna shi sam ba ruwan shi da nawasib mai zagin ahlul baiti ba ruwan shi da rawafid masu zagin sahabban annabi ba ruwansu da khawarij masu wa kafirtawa da kashe sahabbai ba ruwansu da 'yan shi'a masu zagi ba ruwansu da nawasib masu zagi muku dukkaninsu sai mu ce radiyallahu anhum wa radu'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa katibuhu marubucin wannan yan shimfiɗa da sharan fage ubaid ibn abdullah ibn suleiman al-jabiri shine ubaid dan abdullah dan suleiman al-jabiri al-mudarris bil jami'atil islamiyya sabikan tsohon malami ne da ke lecturing a jami'ar madina wa kana fi sabahi sabti ya rubuta wannan muƙaddima ne safiyar yinin asabar al-20 min rabi'in al-awwal 20 cif ga watan rabi'in al-awwal ama 23 wa 20 wa 400 wa alifin min al-hijra a daren 13 ko hijira na da 1400 da 23 yau shekara nawa hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da uku shekara nawa shekara sha da yin wannan fa wani gaba ɗaya bai wuce shekara hudu da shigowa wannan tafiyan ba amma ya fi kowa iyawa ko gano wannan da kyau ku yanzu gashi an rubuta wannan littafi muƙaddimar littafi ma shekara sha uku da yin shi ana fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan wannan shimfiɗa da sharan fage da muka haƙurtar da kanmu muka tsaya muka bita a tsanake to yadda muka haƙura muka gama wannan ko to mu haƙura ma mu ƙara shi sauran a haka haka wata rana za ka zo an ce tammat bi hamdillahi allah madaukin sarki ya tsare mana imanin malam ya ce bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah dukkan godiya da yabo da jinjinan ban girma sun tabbata ga Allah ɗaya tilo na hamaduhu muna gabatar da godiya akan dukkanin ni'imomin da ya ni'imtar da mu wa nasta'inuhu muna neman taimako wajen Allah maɗaukakin sarki wa nastaghfiruhu sannan muna roƙon shi ya gafarta mana ɗaukacin laifuffukanmu na bayyana da na ɓoye wanda muka yi cikin muna sani da kuma wanda muka yi a halka a yanayi na kuskure wani tubu ilaihi ko muna tuba zuwa ga Allah to za a fara salafiyancin wani tubu ilaihi bai cikin hudubatul haja da annabi ya karantar inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kai tsaye sai me wa na'uzu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare mu daga sharrorin kawunanmu eh mana dan adam zai iya makayin sharri da kanshi bai sani ba kana nan kana gogoriyan ka samu alheri ashe sharri kake nemo kun gano wannan da kyau ko to sharrin da zaka yi makanka e kanka Allah ka kare mu al'umma da zamu haɗu mu duka masaran yin wani abu kaza in mun yi shi a wannan yanayin alheri ne alhali sharri ne gare mu to Allah ka kare mu daga wannan abu wasayyi'ati a'malina Allah ka kare mu daga miyagun ayyukan da muke aikatawa ba wani bawa daga cikin bayi in dai ba mala'ika ne ko annabi ba da zai ce wai shi baya yin aikin kuskure babu shi alaman ma ka zo kana aibata mu wasu wai sun yi laifi ko sun yi kuskure ko sun yi ba daidai ba to alama ne da ke nuna cewa kai mutumin banza ne ai kiransa haka ce kai ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كرا كچه kai to Allah ya kare mu daga sayyi'atu a'malina man yahdihillahu fala mudillala duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar fa ba wanda ya sebatar da shi ka san haka wa man yudlil wanda Allah ya batar fala hadiyala ba wanda ya shiryar da shi domin innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah ya hadi man ya sha laisa alaika hudahu ka san haka wali kulli qaumin had Allah ya zabi kowace al'umma ya fitar da shiriyyin ciki Allah ka sa mana cikin shiriyyin al'umman nan wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawan allah ne kuma manzansa ne kun gane wannan da kyau ko wannan gaban farko kenan daga cikin gabobin kudubatul haja sakamakon ƙwarewar lokaci za mu tsaya a nan karatu na gaba sai mu zo mu ji ƙarshen hudubatul haja sannan mu shiga cikin littafi gadangadan da izinin mai sama Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya tabbatar da rigadigan mu akan sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum